الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالظفر من أن دي هيو akan mawadatan kafurai da suke yi wa wato talakawan musulmi izgili suke cewa ko a nan duniya gashi ko kun ce ku ne na Allah amma ba ku da komai amma kun ce mu ne ba na Allah ba amma gashi ko mu muke da gida mai kyau mu muke da kulab mai kyau ma'ana wajen zama abokan hira da kaza mai kyau to ashe mu muka fi kenan to Allah da yake ta ba su amsa duk gabaki daya Allah tabaraka wataala yake cewa kul ya rasulullahi ga yawa wa'annan kafirai wa'anda suke da wadata din nan suke izgile din nan man kana fi dalalati ai dama duk wanda ya zama batacce kafiri ma'ana duk wanda ya zama batacce falyamdud lahu rahmanu madda ay yamud lahu rahmanu dama duk batacce ubangiji yakan shimfiɗa masa arziki ya shimfiɗa masa tsawon rai ya shimfiɗa dan ya zaci wani birgewa ne nan ko mugun tanaji ne aka yi masa ko falyamdud lahu rahman ay yamud lahu rahmanu madda ubangiji yakan miƙa masa ya shimfiɗa masa cikin arziki inna allaha tabaraka wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki rubbama yastadriju ahalar dalalati da yawa yakan yi wa mato ma'abota bata kamunga ya musu talala ya ja su talala wato doki ne za a yi mar igiya mai tsawo da zai iya yin iyo ya iya komai ko jaki sai ya zaci ma a sake yake amma sai ya tafi sana ya ji cewa a rike yake to Allah yakan hau hau da kafiran ko kwatattun da mun yi a baya falyusihim Allah yakan ba su muradahum da abin neman su ko li yazunnu dan da shi annahu cewa shi ubangiji yuridu bihin khaira alheri yake nema da su wa huwa la yuridu bihin illa halakan baya nema da su sai halaka to abun mamaki wannan abu na kafirai ne amma kuma har ya dawo cikin mu musulmi yanzu har ma cikin sufayen gani ake wanda yake da kuɗi wanda yake da motoci ko yake da mukami kaza ka shine wanda Allah ya yarda da shi shi ne abin kaza kaza kaza bare a yi shimfiɗu masu kyau Allah ya takawa yana da kyau ba hasada ba ne a yi shimfiɗu masu kyau motoci to shi ke nan makafi sun ga gane Allah ga kaza kaza kaza kaza kaza amma wanda ba haka ba komai shiryawarsa zuwa Allah komai da an gan shi din nan ambaci Allah a'a su ba ruwansu ba na Allah ba ne wannan da a kafirai take amma ikon Allah yanzu dama annabi sallallahu alaihi wasallam za ta dinga bin abubuwan da al'ummatai suka yi ko to ba haka bane bin Allah dai a cikin zuciya to kuma zai iya yiwa kuma ga mai kudin ga kuma kuma na Allah din ne duk dai lamarin na Allah mutum dai sai dai ya sa a tara kwarai da gaske to hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma sa'ata imma al'azaba wa imma sa'ata fa sayalamuna man huwa sharrun makanan wa abu junda hatta idza ra'aw ma yu'aduna hadde su kafiran nan masu hali dinnan wanda suke wa muminai dinnan izgili hatta idza ra'aw ma yu'aduna ha in suga abin da aka alƙawarta musu na daga azaban lahira immal ma yu'aduna abin da aka alƙawarta musu gashi immal azaba imma dai azaba ta zo ta same su a nan duniya ya zaman to duk wannan ya kare bil qatli a kakkashe su ranar badar ko a yaki ko ina wal asr ko a daddaure su ko irin waɗannan abubuwa ƙasashen turan gashi nan ba wani musulmi ma da zai iya zuwa yaƙe su ko Allah ya kawo musu wani ta'asa annoba ko ruwa ya zo ya gama da su duk gaba ɗaya ko iska ta zo ta gama da wannan arzikin ko mutum ya zama ba shi da ko kwabo ya dawo kaza kaza to kuma zaka je yana to sannan ya ga abu da idansa kenan wa in masa'ata ko kuma ya gama lafiya din ai ta tafiya lafiya din har kiyama ta zo almustamilata wadda ta tattare ala jahannama abu sa jahannama fa yadkhuluna ha sai shige ta sa'ata alkiyama wannan wacce ake cewa za a tashi kaza ita ce babba amma kowa ya mutu ma ya ga alkiyama man mata bakar kamar kiyamatu duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tashi to ko kowa ya ga alkiyamarsa wata in ya mutu ya tashi ko ko wancan babban mata da suke wa'annan mutum ko shi shi kenan ya shiga jahannama fa saya alamuna torannan kafiran nan ma za su san man huwa sharrun makanan waye gidansa ya fi kaskanci ya fi muni wannan magana Allah ya ba su amsa ne saboda suna cewa ayyul fariqaini khairun maqaman ko to Allah ya ce torannan za su san man huwa sharrun makana waye ya fi kaskanci a gida wa abu aku jundan waye ya fi raunin wato rindina a awanan mataimaka wannan ma juyar da magana ne da da wato suke faɗa cewa su su ne suka fi najiya wato suke su suka fi kairan nadiyan eh ahsanu nadiyan su suka fi wato mazauni da kyau abokai da kyau kaza kaza to rannan ranar tashi kiyama za su san waye mai gida mai kyau waye ne rinjina wato mafi muni a awanan mataimaka a hum su ne amil muminuna amil muminuna ko ko mumine ne rati wannan ba da amsa na cewa ayyul fariqain hum su kafiran nan wa junuduhum ash-shayatin ranar tashin kiyama rundunar su shedanu ko sun zo da jama'a dai jama'a su shedanu wal mu'minuna mu'mine kuma wa junuduhum al mala'ikatu su kuma rundunar su mala'iku waye ya fi runduna waye ya fi hasanu najiyan waye ya fi gida sannan su kafirai suna wuta su kuma wannan suna aljanna ko na ya ga ba ba rannan za san waye a hasanu wato ayyul fariqain kairun maqaman ko wa hasanu najiyan rannan za san ko waye wannan wa yazidu Allahu allazina hatadaw hude ubangiji yana karawa allazina hatadaw inda suka shirya bil imani Allahumma ja'alna minhu Allah yana kara musu hudan wata shirya kuma ga su sun yi imani suna kan islam din sai Allah ya kara musu hudan Allah ya kara musu zama muminai kuma suna kan imanin sai Allah ya kara musu hudan su zama muhsinai kuma to kuma suna ihsan nan kuma tarakkiya su ne ba adadi hmm? wato sai tarakki wannan ba adadi wa yazidu Allahu allazina hatadaw hudan ubangiji yana karawa allazina hatadaw inda suka shiri bil iman da imani hudan Allah yana kara musu shiriya bima yanzulu alaihi min alayati na daga abin da yake sauka a gare su na daga ayoyin qur'ani sai su ta kara musu imani su ta kara musu shiriya kagan ana jin tafsiri din nan sai ka ji imani yana shiga kana kara ganewa kana kara kusanci da Allah to haka da kan shiryayye Allah ya kara ma shiriya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda wal baqiyatu salihatu wato ai al salihatu ayyuka managarta wa'anda suka ragan musu hiya da'atu ita ce ayyuka managarta tabqa da za ta wanzu lisahibi ha ga mai ita duk wannan alheri da muke ba mun yi asara sa bane yana nan a ajiye wato yana nan a ajiye sai mutum ya zo na tashi ya ba zai tara da da wannan to wa'anda ayyuka wahayo wa'ita ake ba amsa yanzu muminan da suke da irin rundunan mala'iku suke da aljanna kuma Allah ya ƙara musu shiriya saboda wannan abu da yake saukan musu na daga ayoyi kuma Allah ya ajiye musu kyawawan ayyukansu da suka yi zuwa ranar lahira khairun inda rabbika wa'annan su suka fi a wajen ubangijinka daga adan duniya din nan da wa'annan kafirai suke ta munna da shi sawaban wajen lada wa khairun maradda shine mafi abin da ake dawo musu da shi ma yuradu ilai abin da ake juya musu da shi wa yarji ubi kila da amalin kufari sabanin aikin kafirai ya riga ya zube babu wannan aiki sai dai zunubin yana nan wuta tana nan wal kaidiyatu huna abin da yasa Allah yace kaidun anan wajen fi muqabalati qawlihi wannan yana fuskanta fadin kafiran ne ayyul fariqain khairu to tunda suka ce khairun ba za a yi ta gaya musu jire waye alkhairin nan afaraita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada afaraita ba ni labari ai istifhamu ta'jibi wannan wato istifhami ne na ban mamaki ai a ajib imamaki kai ne jina ko ko imamaki ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afara aita ba ni mamaki allazina kafaru imamaki wa'annan da suka kafirta bi ayatina da ayoyin mu huwa asi ibn wa'il shine asi dan wa'ila shine kan kafirci wannan shine wanda za a yi mamakin wa qala lokacin da asi dan wa'il din nan yace da kabab bin aratin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabab bin aratin yana daga cikin farko farkon sahabban manzo Allah sallallahu alaihi talakawa a makka makeri ne gursumeti kira gursumeti ma'ana mai kera zinare mai abu shi ake cewa gursumeti amma za a ce da bakin mai kera bakin karfe ko gatari ko abu to mai kira zinare ne to yana da yana nan a maka ya sha wuya kwarai shine wanda ya rawaito abin nan ko da ya zo ya samu manzo an sha wuya an sha wuya ya zo ya samu manzo Allah a jikin Ka'aba yana shingide sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah yanzu kana gani irin wannan wahala da ake sha ba za ka roki Allah ya mana maganin wannan ba manzo Allah ya tashi yace masa ka babu wai me kuka sha ni wai wata wahala kuka sha ka ga mun wahala da kuka sha wa'anda suka shige ku suka zo bayan ku zarto ake ɗorawa a tsakiyar kansu a dinga yanka sai an tsaga su biyu amma bai sa sun ba addinin su ba ka babu manzo Allah ya dinga faɗo kuma nau'i nau'i na abubuwan da ya samu jibril ma shi da wannan mai kitso ta ta ƴaƴan fir'auna akan ta kafurta aka yanyanka ƴaƴanta tana kallo ta ki sannan kuma aka kawo akwatin bakin karfe aka dora a wuta sai da akwatin ta zama wuta sannan aka bude aka jefa ta a ciki aka kulle ita ce ma shi da ko amma bai sa duk ta dawo daga wannan imanin nata ba to dan ku kawai dan an dan bubbuge ku an dan nan naushe ku kuma yoyo ga gani in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na rantse da sarkin da raina yake hannunsa sai Allah ya cika lamarin nan nawa sai Allah ya cika sai ka ga mace ta taso daga sana'an Yaman ita kadai ba ta tsoron kowa sai Allah ta zo ta yi tsawafi da ɗakin nan ta koma sai ka ga tumaki kura a cikin tumaki ba za ta yi musu kowa ba abin za kuma dai mazalla ita ba da bishara wannan ya sa kuma kuma an zo fikihu malaman fikihu suka ce to tun daga manzalla sallallahu alaihi wasallam ce mata za ta so daga sana'a ita kadai ba tare da kowa ba ta ba ta tsoron kuma komai ta zo ta dawafi a ɗakin Allah dinnan to zai iya sawa mace ita kadai ma ta tafiya cewa kan mace ta tafiya sai da zai muharramin ta din nan yana nan amma wannan kuma ya daɗe mafaskwarima in ba a samu ba za ta iya tafiya ta ita kaɗai tun daga mace ta taso daga farkon jazira zuwa ƙarshen jazira ita kaɗai ba tare da kowa ba kuma ta zo ta yi tsawafi bare ma aikin hajji da akwai hukuma waɗanda take sawa su kula da waɗanda aka tafi da su to wannan ka babu ɗan araci ɗin nan ka yi mamaki man daga wannan kafiri shine asi ɗan wa'idu da yake cewa da kababu dan aratu la uta yanna mala in an je lahiran ma mu ne masu kudin lahiran ma kudi za a bamu a can lahiran ma waladan da ƴaƴa ku dai kuna nan a talaucin naku sababin nuzul hadhihi al-ayati sababin sauka wannan aya anna kababu bin al-arati shi kababu din nan wa kana min sahabati yana daga cikin sahabbai farko farko ma wa kana sa'iga makeri ne na farfaru makerin azurfa ne da zinare kaga hilliyan ya yi kira azurfa ya yi kira zinarai kwandagai lil'asi ibn wa'ilin ga asi dan wa'ilu min kibari ahli makka yana daga cikin manya manyan mutanen maka kafirai falamma atahu bi husihi yayin da ya kawo asi dan wa'ilu dinnan kwandagansa qala lahu ila gadin sai asi dan wa'ilu yace to nawa ne kudi ya faɗa yace to gobe ka zo ka karba falamma raja'a sara yumadilu da ya dawo da ya dinga ban saurin bashi a ce gobe ka dawo dai jibi ka dawo dai gada ka dawo dai shine mu matsala saurin bashi a dinga sa ma lokaci ka zo a hana ka zo a hana wa aba an ya qadiya wa ka ya ki biya shi hakkin sa fa atahu yawman kabab ya zo masa wata rana ya takasahu yana neman ya biya shi qala lahu sai ce da kabab din nan kai bari dai in fito ma da magana la aqdika illa ba'da an takfura bi muhammadin bazan biya ka bashin nan ba sai ka kafirta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kala sai ka ba bai da shi to ashe ba za ka biya ni ba la akfuru bi muhammadin bazan kafirta da muhammad ba hatta ta muta anta har sai ka mutu kai wa tubu asa Allah ya tashe ka ka biya ni a lahira hmm ala sai asi dan wani da ce au ana idza mitu sawba ubasu li inna mutu za a tashe ni kala na'am kababu yace kwarai kuwa kala idan la aka zai yace to shikenan a tafi ba zan biya ka ba illa idza mitu wa bijitu sai in an na mutun kuma an tashe ni kai baka sani ba izabu istu in na tashin a can an tashe ni wa wajattu mala in na samu dukiya ta sa aka bi ka hunalika zan biya ka ai mu da su kudin a can ma yanda kake matsiyaci a nan har can din ma matsiyaci ne ka dauka ji ba yanda kake matsiyaci a nan can din ma matsiya mu kuma yanda ka gan mu maya mayatin nan a nan to haka ma can din ma to na biya ka a can istihza'an dan izgili bihi da kafabu din nan nazala fi to shine wannan aya ta sauka a cikin afar aitan ladzi kafara bi ayatina ya rasulullah in za ka yi mamaki kai mamakin wannan kafiri da ya kafirta da ayoyin mu shine ati dan wa'id din nan kafara bil qur'ani ya kafirta da qur'ani wa qala wa qala yace da kafabu la utayanna za a ba mu ala taqdir wai in ma an tashi to za a ba mu malan dukiya wa waladan da ya'ya na hannu idza zahabna ila al-akhirati idan muka tafi lahira na kunu fil akhirati za mu zama a lahira kama kunna fi dunya kamar yadda muka zama a duniya ana saufa akuna aksaru min kamalan zan fi ka kuɗi wa waladan da ya'ya aizan to fa aqbi ka hunalika zan biya ka anan attala al-ghaiba an ittakaza inda rahmani ahada ahada sai ubangiji yace hakala al-gaiba wai shi ati dan wa ilahin nan mun sanar da shi abin da zai faru a lahiran ne ya ji ya ga mun ba shi dukiyar Allah bai ba ku ba shi ba ba ku sanar da shi ba girman kai ne kawai atala algaiba wai allamahu Allah Allah ya sanar da shi ne tabaraka wa ta'ala algaiba boyayyen abu da zai zo shine ma'ana gaibi duk wani boyayyen abu dai hatta ya alama ha'ati dan wa'ili ya san anna lahu ma qala bil akhirati yana nan da abin da ya faɗa a lahira bai sani ba ƙarya yake yi abin da kaza inda rahmani ahadan ko ko ya rike alƙawari ne tsakaninsa da Allah ne an kulla alƙawari cewa in ya zo lahira za a bashi kuɗi da zuci da ƴaƴa am ahada Allah akwai ya alƙawari ne da Allah annahu yudihu ubangiji zai bashi bil akhirati a lahira ma zakara abin da ya faɗa kalla ƙarya yake yi la yuta shay'an ba za a bashi komai ba sanaqtuhu ma yaqulu wa namuddu lahu min min al'azabi al-azabi madda madda kuma abin bai tsaya nan ba ma sai mun rubuta wannan magana ta ta za mu rubuta ma a fayil dinsa ai ga ya shiga uku ko ai sanatu na amuru za mu hori bi katibi a rubuta za mu ce da masu rubutawa ko to ku rubuta wannan magana ma ya kulu ku rubuta abin da ati dan wani da yake faɗa wannan muddi lahu min al'azabi madda sai mu ƙara ma azaba akan azaba kafirci dama ga azaba kafirci kuma sai mun ƙara ma wata azaba ta wannan magana da ya faɗa ba a ƙare shi ba ta sabon ba sai an ƙara ma azaba ta wannan magana da ya faɗa ko nuzidu lahu za mu ƙara masa bizalika da wannan azaban azaba ko ka azabi kubri kan azaban kafircin sa wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda kuma wallahi sai mun tuɗe masa dukiya ta mu za mu gaje ta dukiya a nan duniya sai ya zama ba shi da komai mun gaje ta ko wani rusu sai mun gaje ma ya kula abin da yake takama da shi din abin da muka bashi na almala na dukiya wal walada da duniya da, da wato ya'yan fi duniya ko wa yatina zai zo mana yawan kiyamata ranar tashi kiyama fardan shi kadai wattakhadhu min ai la mala lahu ba shi da dukiya kuma wala walada ba ya'ya واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم Ai ga, عزا ai wannan ma ba asi dan wa'ila ba ko? Ai wa'azi ne akan kowa ko mai kamallaka din nan ko ƴaƴan ko nan dai za a bashi. Dan abin nan sallolin ma da wane ne da masallacin da duka ba su ana. Duka baki da ko dan abin nan da yake a zuciyarka na sanin Allah da na san Allah din nan da bin Allah din nan yanzu dai shine za ka kwanta da shi a kabari. Sai dai kuma lada da wane ne kuma in an karba fa ta je ka tada shi ana. To ai mutum abin da zai yi kokari abin nan da zai kwanta da shi a kabari shi zai kokari ya ya tanada ba a hana shi kuma ya nemi wannan abinci abin sha abin rayuwa abin abin da zai bar wa iyalinsa kai ya bar su talakawa a hannun kowa ka amma kuma bai zama abin takama ba ai duniya ma akwai misalin lahira a cikinta ka yi tunani ma in ka kwanta bacci in bacci ya kwashe ka ina zancen dukiya ina zancen 'ya'yan ina zancen kaza ka zama kai kadai to bacci ma kenan ya kwashe ma komai ka zama ba ka da komai duk da dai shi ba duka ba kaza kaza to ai shi ma ana yi mafarki ko to bare kuma kabarin an je an shiga ai duk wa'annan babu duk gabaki daya to abin da za ka kwanta da shi za ka yi takama da shi واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ku faru makata kafiran maka ita ka zo sun riki min dunillahi kuma bayan Allah wani Allah ausanan gumaka hali hatan wato sune gumaka ya abuduna wanda suke bauta musu li yakunu lahu izzan dan su zamanto musu shufa'a a masu ceto inda Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala bi Allah ya azabu wai ka a azabtar da su kalla lamarin ba haka bane lamari amin azabi ba wanda yake hana azabtar da su la yakfuruna bi ibadatihim wa yakunu lahum idda wa sai su ka alihatun wato ka kuma kan ko sai furuna bi ibadati za su kafirce da ibada wa'annan kafiran su ce wallahi ba ku bauta mana ba ayyan kuna ha za su kore cewa an bauta musu kamar fil ayati kamar yadda yazo a cikin aya ma kanu iyana ya abuduna wallahi ubangiji ba su bauta mana ba in ma sun yi sun yi banza ai mu ba mu san an yi ba kwata kwata ko waya kununa alaihim jiddan za su zama to kishiyoyi ma a ga- ga masu bautar tasu ma kaga to wanda ya zama kishiyanka kuma ya zama abokin faɗan ka ina zancen ceto alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzuhu azza alam tara baka gani bane baka gani bane ya kai abun yiwa abun magana da kai baka gani ba an namu ne ubangiji ubangiji arsalna shayatin muka aiko shedanu ai ikon su ikon shedanin akan kafirai arsalna shayatin Allah ke dinina mu muka bawa shedanu dama suka zama suna da iko akan kafirai suka rinjaye su ta uzuhumu take motsa su take tuna su zuwa sako azzan wato tunawa fala ta'jal alaihim kaka yi ma wato kaka yi gaggawa a gare su ya rasulullahi ya hakuri kaka yi gaggawa cewa sauka azaba ta zo inna ma na uddu lahum inna ma na'uddu lahum adda adda muna kirga musu kwanakinsu muna kirga musu dalaransu ko kuma muna kirga musu numfashinsu ma duk mun san kwana nawa suka yi ko abu da aka yi. duk laifin yana nan ko kuwa ai na duk ma ya ka umino duk abin nan da suke aika- aikata ba mu manta ba kakka da shi dan wato sun yi wannan abu ko dan ba a kama su da wuri ba ai shikenan an manta yanzu mutum zai ga an an yi abu ai an manta da haka shibli wali ne yake cewa wa tsawata wa law gufirat wayo zunubi na ko an gafarta ta ai dai Allah ya san nayi za ga akwai kunya tsakaninka da Allah to ina kuma wanda ma ba a gafarta ma ba ma shi bai damu ma da ko Allah ba ko ya tuba duk baki daya hmm? mun haddace duk abin da muke yi wannan jinkiri da muka yi ba wai mun kyale bane dama ubangiji tabaraka wa ta'ala yumhilu wa la yuhmal Allah yumhilu yana dakatawa mai tsarna ya taba ta barna amma wa la yuhmal amma bai yafe ba kazu mai tsarna da wai an kyale shi duka baki ɗaya ko to muna kirga musu dukan kwanakin su addan kirgawa ila wakati azabihim har zuwa lokacin azabar su shine mautin lokacin da za su mutu ya suruna ila kabar su tafi zuwa kabari sai a azabtar da su a nan kuma har zuwa ranar tashin kiyama يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا واذكرك تنا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم نحشر المتقين رانا تزام تاشم على قرآن الله بإيمان عند قرآن الله ننتهى الناس اللهم اجعلنا منه الله كسام daga ciki إلى الرحمن ذات كفي zuwa ubangiji mai jin kai mai kyauta din nan ko wafdan suna mahaya su mu'mini ranar tashin kiyama wato da kilita za su tafi a kiyama akan kilita za su tafi akan abubuwan hawa jam'u wafidin wato tari ne na mahayi bi ma'ana ai ma'ana za mu tashi mumini ran tashin kyama rakibin suna kan abun hawansu suna kan abun hawansu amma wafidu da larabci haka aka fassara wannan waje wafda amma wafidu da larabci bakin alfarma idan suka zo wa sarki ko suka zo wa shugaba wa'annan su ake cewa wafidu wa'annan official da ake cewa ko bakin diplomasiya da ake cewa wata ƙasa ta turo ambassador ta ko a turo ministan tsaro na can ya zo za a ga ko ko shugaban ma ya zo gaba ɗaya za a ga wannan kuma shugaba ne zai je ya tare shi su waɗannan bakin alfarman na wancan garin za ka ga faskon su ba irin kowane fasko ba ne to Eh, su a- ana cewa bulun fasko ko menene ba irin wannan ba da an ga faskon sa iya ba kawai ce za a shige ke za a shige duka baki daya amma mu masu irin wannan fa- ko bakin fasko da ake cewa shi official ne na daban ne na manya ne to shine wafidu ma'ana ranar tashin kiyama su mumine za su tafi wa Allah filin tashin kiyama suna official su na daban ne wafidai ne su na daban ne koman su daban ne kuma yawman ashirul muttaqina ila rahman wabda Allah zai tashi mumine Allah ya samu daga cikin tashin kiyama suna masu kilisa a abun hawa ana jinjina ana dafi ana takama yawa haka za a tafi ai kaji ta ce a kowa ma tsayyane ka zauna dai nan mutum ya je ya san zikirin sana tashin kama gashi yana kilisa ka ce to ɗaya ne kai ko to haka za a tashin muminai wato wabdan suna masu kilisa wato suna bakin alfarma wa nasuqul mujrimina ila jahannama wilda wirda su ko mujrimai masu laifi su ne kafirai Allah ya kiyaye mu ko su ko kora su za a jan su za a su kora su za a ila jahannama zuwa wuta wildan da kafar su za a kora su tafi ga kishirwa ta ta cika su hawuyan yana tsuntsinkewa amma kan ya dawo ya su Allah ya kiyaye su haka za a kora su wurdu ne su za a kora su su ga muminai da kilisa za su tafi Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka idza faniyat ayyamul umri idan kwanakin rayuwar mutum ta kare min abdi daga bawansa yayin da mutuwa ta zo ista'azanahul malaku sai mala'ika da yake rubuta ladan wannan mutum sai ya nemi izini daga wajen Allah allazi kana yaktubu amalahu wanda yake rubuta lamarin wannan mutum na kirki sai nemi izini a wajen Allah ya ce ubangiji kai min izini kafin mutumin can ya fita daga duniya in je in ma godiya in ma kirari kuma a fikihu ma yanda aikin sahabbai suke da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum ya rasu sai an zo kansa an ma kirari Allah ya saka ma da alheri kai ne kaza ne kai ne kaza ne wannan ita ce shaida haka ake yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sahabban nan in sun rasu sai kaji kan gawarsu yan uwansu manyan sahabbai sun zo sun ce wanda Allah ya saka ma da alheri na san kai mai kaza ne akwai saha ko Abdulrahman bin Auf da yake cewa sunansa yana nan nayi kokonto ciki yake cewa ranar da Umar ya rasu an fito da gawarsa yana Umar yace muna tsaye ban zata ba sai na ji wani mutum ya zo ya kama hannuna ya ja hannuna sai da na zaci hannun ya tube irin hannun ya fage gaba ki da nawa na ga sayyidina Ali ne sai yake ce mun ba mutumin da nake kauna in je wajen Allah da aiki irin sa irin wannan sannan ya tsaya yawa Umar kirari yawa Umar kirari haka dai duk suke wa sayyidina Abubakar haka dai haka to irin wannan su a bikin sun yarda da wannan wa'yansu kuma ba su yarda da kamar mazhabin ba zancen wannan duk gaba gida amma yanzu kamar yanzu in ka tafi sinigal za ka ga in mutum ya mutu sai an mar wannan kirarin sai an ce mai sallah ne mai kaza ne in ɗa ne sai iyayen sun zo sun ce wallahi mai ummu ne wannan in kuma ba mai ba ne za a faɗa an ce zamanin shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim kawalaka radiyallahu ta'ala anhu ya fito zai wa wata mata sallah ta rasu to ya tsaya ita to ina mijinta to zo kai shaida da mijin ya zo sai mijin ya haka ya daba kafan matar sai ya ce yanzu ne kawai na taba kafarta bata harbe ni ba yanzu ne kawai na taba kafarta bata harbe ni ba kawai sai shehu ya juya nan ba aka sa kuka da aika kuma mutane suka suna kai wani iri ne karfa asiri da to ni wallahi ba zan iya karya a gabansa ba zan iya karya a gabansa ba kaza kaza aka ce to je ka ce da shehu ka yafe mata kaza kaza shehu har ya zo ya cire alkyabba an cire rawani ya sa hula kawai an jingine sanda kawai ya tsare gado ya kar kaza kaza mutum ya leko sun bi shehu wallahi na yafe mata shehu ya ce ka bude can je ka nemi wanda zai mata sallah dai matar da take harbe kafa mijinta ni kam ba ai daga nan mata suka kara shan jinin jikinsu to an mazan ma sai dai alif yana cewa yanzu ba kwa jin kunya ba kwa zuwa masallaci sai mutum ya mutu jafe jafe a ɗauko gawarsa a taho masallaci da ita masallaci ya ce wai waye wannan ne ha? mutum ba ruwansa da masallaci ga ga sai an ya mutu an wanke shi a kuma sannan a kai masallaci za a yi kaza shi masallaci yana cewa wai waye wannan ne me za ka yi a waje na hmm? to ka gani dai wa- to su suna nan akan wannan kuma za a ga mutane suna tsoron Allah suna ibada kwarai da gaske tsoron wannan rana tsoron rana shaida din nan to kuma akwai hadisi idan mutum ya mutu Allah tabaraka wa ta'ala zai aiko mala'ikun sai ce ni dai na san bawa na amma ku je ku ji me ake cewa idan suka zo suka ji ana wai mun yi asara mutumin kirki kaza kaza kaza ga abin da suke so Allah zai ce ni dai tsakanina da shi na san mutumin banza ne amma na banna wa na rigi na bayina idan suka zo suka ji ana mutumin banza kaza kaza kaza Allah zai ce ni dai tsakanin shi na san mutumin kirki ne amma na bannawa na dauna su amma a nan wajen kuma malamai sun yi sharhi ba mutumin da ya zo ya yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya kawo karatu ya kawo abu wanda jahilai ba sa so su ta zagin sa su ta kin sa to ba wannan ake nufi ba wannan ƙara man ma daraja suke don za ka ga shi duk wanda ya jahilci abu makiyin wannan abun ne duk wanda ya kawo wannan abun makiyin sa ne to dan yayi ta zagin wannan abun an zage ka ne akan sunna manzo Allah maganan ma za ta so duk ba a wannan bane to shikenan idan mutum zai mala'ikan nan zai ce Allah ka bari in je mu gaisa da wannan mutumin da kullum nake rubuta ayyukansa na lada kamar yadda suka yi wa annabi annabi Idris din nan to shikenan ya kulu hana hana atlu sahibi ya ubangiji ajalin abokina yayi ki izalli kai min izini a sunu alaihi khairan je in mai kirarin alheri kabla mauci kafin ya mutu fa ya azana lahu fa ya azanu lahu sai ai mai izini fa ya ci sai ya zo ya kulu sai ce da mutumin nan jazakallahu annan suka kaira Allah isaka wa kanka alheri kanka ka amfana da duk wannan abin da kai kanka ka to kanka da ka amfana ma Allah isaka wa kan nakan da alkhairi an kunta takdumu kalif lalle ka hidunta wa mahaliccinka wala tamna'una ma'asika zunubinka bata hana mu ba mu shagala da wato tasbihi da takadisin Allah ai la tushgiluna zunubinka bata hana mu ba an tasbihi ga tasbihin Allah wata hamidi da wato kirari ga Allah tabaraka wa ta'ala kukuruj to kakka ji komai yau ranka za ta fita ila kairi yaumun zuwa biyayyen wata rana marra alaika kabda ta shige ma duk wani jin daɗi da kai a duniya ba za ka ji daɗi ba irin yau din nan in ranka din nan ta fita ukhruj ila rawhi fita zuwa kwanaki masu daɗi war raihani fita zuwa abincin rayuwa mai daɗi war rabbu alayka gairu gazabanin fita wajen ubangijin da bai fushi a wajen ka ba ubangiji mai rahama shikenan fa idza qubida ruhu idan aka karɓi ran wannan mai ibada din nan wada kala kabarahu idan ya shiga kabarinsa ya ji dushe an jamilan sai dai samu wani abu mai kyau a kwance wata irin shimfiɗa mai kyau a kwance a cikin kabarin nan nasa da yi ban ra'ihatu mai daɗin kanshi Allah ya samu a ciki ya kulu sai tsaya yana mamaki yana ta wannan kallo sai wannan shimfiɗa ta ce matso matso matso ana uhibbuka ina son ka ɗare kawai hauni ka kwanta kawai fa ya kulu irkabni hauni kawai ka kwanta ana amaluka ni ne aikinka na dinga hawanka a duniya ibada ba daɗi nauyi ne da ita hawa ne ni na dinga hawanka a duniya kai ta ibada kai ta waye kamar na haukanka ne to yau hau kaina ni kuma zan zama ma shimfiɗa a nan hatta iza ata yau mulki ya idan ranar tashin kiyama ya zo haka za sai ya iza arada zihaba ila jannati in ya niyyar tafiya a wajen zuwa aljanna ya kulullah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abdi ba wannan na wadan gata ne ta'awwaza rukuba ya saba hawa shi dai hawa kawai ba wannan nawa la ya'lamu al-mashy ba wannan na bai san tafiya a kasa ba qabla wiladati kafin a haife shi arkabtu ala zahari ummihi na hau da shi bayan mahaifiyarsa da yana tsakan babansa babansa ne dokinsa yanzu yana tsakan babansa ya dawo kuma mahaifan mahaifiyarsa yanzu kuma mahaifiyar ce dokinsa yayin da ya zo duniya kuma gashi nan yana ta ayyukan alkai yana wannan ma ja alkabari yayin da ya zo kabarinsa rakiba amalahu salihah gashi ya hau aikinsa mai kyau to fal yawma yau kuma asharu lahu ayya markabin yuhibbu zan zaba ma duk wani abin hawa da yake so fasarar yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wabda Allah zai ce zan zaba ma duk wani abin hawa da yake so kowane irin abin hawa da yake so to yau zan bashi tafi kiyama da shi minhum akwai daga cikin mutane man ya tamanna an yarkabal ibla shi rakumi ne ya fi burge shi ce to ni Allah rakumi nake so to nan da nan ta ci iblu sai rakumi ta zo kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya sufanta ta a cikin wato hadisin da Abdullahi bin Abbas ya ce idan rakuma suke so shikenan sai a kawo musu rakumi sai a kawo musu rakumi wadda ba ta kashi ba ta fitsari wato ta yakutu akalar rakumin ma na zubar jadu ne idan kuma doki yake rakumi kenan da kayan adon da rakumi yake ciki ko tamin mun manyan shahil kaila akwai wanda shi kuma zai ce ni kuma doki nake so Allah mu da wakai muke so ni akan doki zan je to shikenan sai Allah ya kawo masa ingarman doki alkailin larausun wala ita ma ba ta kashi ba ta fitsari namanta na yakutu ja ne linzaminta na zubar jadu kore ne da ga dur ga luku-luku ga yakutu ga su- suradanta na haka haka ita ma waccan na rakuman duka baki da sai Allah ya kama wannan shi ma ya hau wa'annan dokin wa minhum man yashtahi sufuna akwai wanda zai ce mu kuma a jirgin ruwa za mu Abdullahi bin Abaid to shi ke wa man yuhibu rukuba sufuna wanda shi kuma yace a jirgin ruwa zai je fa ala sufunin min zubar jadu sai Allah ya kama jirgin ruwa na zubar jadu da ya kutu kada amanul garaka wanda ba tsoron tilmiya kuma duk wani tsoron teku din nan sun sun sun wato amince shi kuma akan sa zai je tashin kiyama to akan su zai je tashin kiyama wa'anda suka ce su kuma wato akan sufunu kenan akan jirgin- jiragen ruwa za su je to zamani zamani kuma kowa da abin da yake so in a jirgi ma kace za ka je ma'anan ma- wannan hadisin Abdullahi bin Abbas ya kare ma'ana a wannan hadisi in a jirgi kace za ka je ma bismillah tun da dai ga jirgin ruwa ai shi ma ba ba ba rakumi ne ko alfadari ko kaza rannan dai duk abin da kake son hawa cikin abin da ake hawa a je tashin kiyama da shi Allah zai baka ka hau ka tafi tashin kiyama din nan kulluhum yati kowanne zai zo ya ma ya tamanna duk abin da kan dama ita lahira kun fa yakuni ce ita lahira kun fa in dokin ne ma magana yake yi da kuma shi zai ce hau kaza kaza in kwano ne hira za ka dinga yi da shi zo ba wani wanda ta koma kaza kaza ita lahira komai rai ne da ita inda kake ganin katun din nan na TV na yan aljanu din nan da yan yara suke kallo ko bishiya na magana tana tsalle kaza zomo na magana kaza kaza sai rayuwar lahira kenan hmm? komai magana yake in tsuntsaye ne ma yan shiloli soyayyu magana suke za su yi tunan ya fi daɗi nan ne shi ko abubuwa lafiyar riyal hayawani ko lauka ita lahira duk komai rayuwa ne in ta bar ma ce magana take in ga dole ya fi daɗi komai duk gashi nan ai to ma yanzu ai kusa aljanna ko rediyo na magana tv na magana kyauran ma na magana ka- babur na magana ka- kaza kaza ai duk an kusa haka ko ai duk an kusa in mota tana wa- tana tafiya in wani abu ya same ka akwai motocin ba su saka nan in za ka saba take kakka taba ni a ya tukun sai na gama abu ko abu kaza ya same ni kakka taba ni ta ta haka to to duk ai haka ma duk an kwaikwaya ma yanzu to to yanda ga haka haka to lahira ku kuma ya ci nan bature ne bawan Allah ye wannan technology can ko ubangijin mai ta- mahalicin baturan ne gaba daya yake yin technology gaba ki da tabaraka wa ta'ala Allah ya sa ta to shi na ya tafi kullum ya fi ma ya tamanna kowa duk abin da yake guri zai zo masa fayar kabu sai fa hau ila jannati zuwa aljanna wa amma idza kana aksu zalika amma Allah ya kiya idan mutum ya zama to sabanin haka ne kafiri ne sahibu ya qul lahu to shi kenan mala'ikan zai ce to wannan mutum din nan da ya hana ni tasbihi kullun rubuta zunubinsa nake Allah ba ni iko in je wannan mutum in zarge shi kafin ya zo to shi kenan sai a bashi sai zai ce la'anatullahi alayka la'ana Allah akanka wannan mutum wal mala'ikatu da mala'ikun Allah wan nasu ajma'ina da mutane gaba kida in kana zunubuka zunubinka ta kasance ta hadisuna an tazid ana mu bauta a Allah rubuta zunubinka kadai ya ishe mu wata kadisu da tsarkake Allah wal kidmatu li maulana zunubinka ya hana mu hidimar ubangiji fal yawma ukhrijtu yau ranka ta fita ila sharri yawmin marra alayka izuwa mafi sharrin rana da ta shige a gare ka karku ukhruj ila nar fita izuwa wuta ukhruj ila sijjin fita izuwa wato taban wuta ukhruj ila alhamim fita izuwa wato ruwan nan na wuta ko kunan na wuta ukurut ilal gasaki fita zuwa wato sirkamako din na ruwan ciwo shi ake cewa sirkamako na wuta din nan fa yuqbadu ruha sai a karbi ransa fa yajidu shattan to shikenan da ya mutu kuma sai ya ga wani mutum mummuna gashi a gabansa munkaran sunansa mun- munkaru kabiya ar-ra'ihati maimun maimun mai wari makuban abin tsoro jiddan kwarai fa ya kula lahu sai shi wannan mamaci ya ce la uhibbu ana to Allah ma la kai inda za ka yi wallahi ka ganin ka ma ban sanyi sai ce ab ai ku an haɗu ai ku an haɗu sai ce la uhibbu an araka ba na son ganka israb anni juya ka sai ya kula lahu sawfa akuna alai ai kai ni naka ne bara ma ka ji kai yanzu ka zama doki na kai zan hau sai wannan mummuna abu mai nauyi ya ɗafe wuyan wannan mutum sabida sabo kuma daɗi ne da shi shi sabo hawansa ake a nan duniya ibada wahala ce da ita ita take hawanka da haka zaka hauta a lahira amma sabo daɗi ne da shi kai kake hawan sabo da haka shi kuma zai hauka a lahira Allah ya kiyaye mu hmm? shi ke sai ce ni ne aikinka allazi kunta tubashiru wanda kake aikatawa fayati sai ya zo fa ya kunu hamlan sai ya zama kaya sakilan mai nauyi ala ala unti sai ya kaje wuyan wannan mutum ya ta fama da shi kuma har kiyama da haka Allah ya ce ala sa'a ma ya zuru na kai abin nan da suka dauka yayi muni Allah ya kiyaye a dinga tuba duk girman zunubi in dai ga istighfari banza ne amma duk karancin zunubi in dai mutum da tuwo kuma babba ne ha'ula'i wa'annan muminai ya tuna rakibi na za su zo a haye kamata mallau kamar yadda suka zo wa ha'ula'i wa'annan kafirai kuma ya tuna wahum idashin za su zo suna masu kishirwa mashatu masu tafiya a ƙasa ala ru'usihim al-ahmalu ga kaya mai nauyi a sakilatu mai nauyi allati isa sabuha wanda suka tsoroce ta a nan duniya sai a mariyin a cikin rayuwarsu ga ta nan akan wuyansu to yanzu su wa'ancan masu yi wa muminan nan ba a cewa wanne ne ya fi su yanzu wanne ne ya fi a wajensu muminan da za su zo a kan wa'annan abubuwa hawa su suka fi ko ku su za su zo sun ɗau wa'annan kaya su suka fi muminai ne suka fi لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن la أهدا yamlikuna shafa'ata ai annasu mutane ko ku alkalku halitta ma umuman gaba ɗayanta muminin su da kafirin su ma ba wanda ya mallaki ya ceci wani ko ku shi wani ya cece shi shine shafa'at ceto illa man takaza inda rahmani ahada sai wanda yake da alkawari a wajen Allah ita ce la ilaha illallah komai san ka ceci wani ba ka iya ceton sa ba sai in yana da la ilaha illallah kai ma komai san wali da yake so ya cece ka bai cece ka sai in kana da la ilaha illallah amma inda la ilaha illallah za ka ceci wani kai ma wani zai cece ka shine abin da ake ba wai ba ceto ba eh, akwai ceto kwarai da gaske amma sharadin sa alƙawarin nasu shine la ilaha illallah wala yamlikuna shafa'ata ba su mallaki ceto ba illa idza kanu sai in sun kasance qalu hadhihi alkalimata sun faɗi wannan kalma ita ce ashhadu an la ilaha illallah sun ce ba wani ubangiji sai Allah aw la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko ko ba wani kaucewa ba wani karfi sai na Allah ko ko yanda ake ba tsumi ba dabara sai ga Allah ko to duk wanda ya zo lahira da wannan shikenan zai shiga aljanna ga ya- za a cece shi ko kuma shi zai yi ceto وقالوا اتخذ الرحمن ولدا yahudu wan nasara yahuda da nasara wa man za'ama da kuma kafiran laraba da suka raya annal mala'ikatu cewa mala'iku banasullahi ayan mata ya'ya mata ne na Allah sun ce ita kaza rahman ubangiji rahman ya rigi waladan da لقد جئتم شيئا sai إدا ubangiji ya gaya musu kai wallahi kun zo da abu iddan munkaran abin ki aziman mai girma يكاد السماوات ya tabattarna inu sama mata kusa kake cewa saboda wannan magana da kuka faɗa وتنشق الأرض وتكر الجبال حتى ƙasa ma ta kuma take cewa saboda wannan mummunan magana duwatsu ma sun kusa gangarowa duk zuwa dandan ne kuma saboda wannan magana da kuka faɗa عند أولي الرحمن ولدا cewa kun yi da'awa cewa ubangiji yana da ɗa wannan magana ce mai ta banza وما ينبغي للرحمن an yadda kiza walada Uba- bai kamata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala bai riƙi da ai ma ya liku bihi zalika wannan bai dace da shi ba إن كل من في السماوات والأرض illa ati rahmani abda in kullu man fi samawati ai duk abin da yake cikin saman bakwai wal ard da kasan bakwai da su saman bakwai da kasan bakwai din ma ko me a cikin su illa ati rahmani zai zo ubangiji arrahmanu abdan bawa dalilan kaskantacce kawazi'an mai kankan da kai yau mai kiyamati minhum uzairun uzairun ma haka zai zo wa Allah wa minhum isan isan ma haka zai zo لقد أحصيهم وأدهم Adda أدا Ubangiji ya kiyaye ya kiyaye su ya wa addahum addan ya kididdige su ya san kowa ya san adadin su kuma duk sai su zo a haka fala ya kafa alaihi mablagu wani wato tari ba zai ba zai kuya ga Allah ba jami'uhum ko ko dukkan su ma wani bangare zai kuya ga Allah dai dai ku ba sa kuya ga Allah dukkan su ma ba za su kuya ba وكلهم آتيه يوم القيامة farda فردا kowanne zai zo wa Allah ranar tashin kiyama makaɗaici shi kaɗai ya zo dama shi kaɗai zai zo wane mutum wannan kuma bishara ce ga arifai ko kowa fardi ya zo wa Allah tabaraka wa ta'ala makaɗaici arifi ya zo wa Allah to kuma haka zai koma to kuma ma a zahirin ma da za ku in dai ba ƴan tagwaye ba kuma to su kuma su suka sako sau biyu amma ko su ai ba sau biyu suka tutso daga cikin uwarsu suka fito ba ko sai da ɗaya ya fito sannan ɗaya ya fito ko to haka kuma a koma lahira ma ai ba haka in dai ba kuma wani abu kuma a kaddara ta Allah ba haka dai za su koma ɗaiɗaiku sai dai mutuwar yawa din nan ita ma dai Allah ya ce ɗaiɗaiku ne Allah mai iko ne kuma ya zama kowanne dai ɗaiɗaiku zai koma ubangiji tabaraka wa ta'ala fi ma yawa ai bila malik ai ma'anar fardan din nan zai zo mana ɗaiɗaiku ai ba dukiya babu kuma mataimaki da zai hana mu mu ma abin da muka so innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda innal ladzina amanu kaga wanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki mai kyau sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda ubangiji ar-rahmanu zai sanya musu soyayya fi ma bainahum tsakanin su duk mu'mine za ka ga suna son mu'minai in ka ga gaba tsakanin su ba mu'minan bane kenan so mu'mine za ka ga suna son mu'minai yatawaduna suna soyayya tsakanin su wa yatahabuna suna soyayya a tsakanin su wa yuhibbuhumullahu kuma ubangiji yana son su haka za ka ga zaman Allah ko zaman na Allah za a ga kowa yana son kowa kowa yana son kowa to kuma take a nan kuma ubangiji arrahmani yana son su ai dama saboda son ubangijin rahmani ne ma ya zama suna so a tsakanin su al insanu dan adam idan amana billahi in ya imani da Allah imanan sahihan imani dingatacce wato ya zamanto mai ikilasi arifi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wa amila amalan salihan ya aika yayi bakai kuma yazo yana aikata aiki mai kyau yaj'alullahu yaj'alullahu lahu mahabbatahu ubangiji zai sanya wannan mutumin soyayyarsa shi ubangiji fi qulubi jami'i kalkiya a zukatan duk halitta kama warada kama yanda yazo idza ahabba Allahu abdahu idan Allah ya so bawansa na da jibrilu jibrilu Allah zai kira jibrilu fa ya kulu sai Allah ya ce ya jibrilu ya kai jibrilu inni uhibbu abdi fulana ina son wani fa naji kayi kira fil mala'ikati cikin mala'iku fa yunadi jibrilu sai mala'ika jibrilu ma ya kira cikin mala'iku duka inna Allah ahabba abdahu fulana kowa fa ya ji Allah yana son bawansa wani fa ahibbuhu kusoshi fa yuhibbuhu ahlus samawati sai ma abotan sama soshi fayunadi fil ard sai jibril ya kira akan kasa inna allaha ahabba abdahu fulana ubangiji yana son bawan sawa ne fayuzu lahu alqabul sai a sa ma karbuwa akan kasa fil ard la yarahu ahadin illa wa ahabbahu ba ɗaya da zai ganshi sai ya so shi haza huwa alwud wannan shine soyayyar nan ta zuci wannan bai hana makiyin Allah wanda yake kin Allah ya kishi ba amma dai in yana son Allah to ga abin son Allah to za ga yana son sa in yana son Allah to ga abin son Allah za ka ga yana son sa ko kuma abin yana nan ko makiyin Allah din makiyin wannan shari'a din makiyin wannan iman da yake kai dai za ka ga dai yana son sa a take anan kuma baya son sa zai ce wallahi mutum kirki ne ai mai kaza ne ka yoni abin da yake sai dai abin nasa ne ko abin da yake faɗa da shi abin da yake ya ce ko su masu zikiri din nan ai mutanen kirki ne kuma muna ga akidar su mai kyau ce dai FD annan dai da take hannun suke yi da ita ce abu kaga dai ma'ana yana son duk gaba kida to in ma farjin ne ma wanda ma ya tafi cikin Allah sosai lokacin da ka zo wajen sa kamanta ke ma wace ka ga ya kansa za a ga makima da ya zo ma ya zube gwiwa gwiwa sai ya tafi kuma abin ba kai ka ce kana kin sa kaza kai ai wallahi da je ma jigigi cewa nai to kaza Allah dai ya riga ya sa ma soyayya to mutane ba za ka burge su ba dan abin da ya burge wannan bai burge wancan ba abin da ya ja ma soyayya wancan shi zai jawo ma kiyayya wancan kamar mai mata da yawa abin da ya sa wancan ce ban ciki sai ya sa wancan ce bakin ciki kaza to yanzu ya za a kenan yanzu ki kokari ka burge ubangijinka yi kokari ka yi abin da ubangijinka yake so ubangijinka ya soka to sai bayinsa su soka dole dole kuma ko sun ki kan ma dai banza ne tunda ubangiji tabaraka wa ta'ala yana son ka to kana rasulu sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da aminta Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yana cewa aksiru min al-awjai ku yawaita masoya na Allah amma kana da masoyinka na Allah wanda kuka haɗa kan lamarin Allah guda ɗaya amma shauran duk masu sako sun zama makiyanka kaza kaza to kai kake da masoya mai yawa amma na Allah ka ƙi shi ka je ka yi abota da makiyan Allah da kaza baka da masoya baka soyayyar na Allah ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita masoya aksiru min al-ikwani ku yawaita yan uwa yan uwa na Allah fa inna allaha karimun Allah mai karamci ne mai kyauta ne mai girma ne hayyun Allah mai kunya ne yasta hayya an yi azuba abdan Allah yana kunyar yana kunya ya azabtar da bawansa baina ya je a azabi yau mai kiyama tsakanin abokansa ranar tashin kiyama tsakanin masoyansa da yau ka zama masoyan nan na Allah amma an masoyan makiyan Allah ne Allah wala ne kimin lahun yau mai kiyama wazna ko wani daraja ba so a wajen Allah dan ka zo da wannan cikin filin tashin kiyama kallon kuma Allah ba zai yi ba amma in ka zo da inda suke da kima da mutunci a wajen Allah ta ba wannan shi sa ake rike bayin Allah ka zo wa Allah da aboki mai kima mai mutunci duk da baki da amma in kaje ka zo da mara kima mara mutunci ai kana ka ai ko anan duniya ma hmm? ko anan duniya ma to ka gani faman kana muksira duk wanda zai yawaita min al daga masoya to ya yawaita fa inna Allah ya tajawaza anhu Allah zai iya yaje ma albarka wa innan masoyan nasa abokan la'annahu yasa'i dan Allah yana kunya an yu'azibahu ya azabtar da shi bayna yadai ahbabi tsakanin masoyansa wa kana Umar bin Al-Hadisi ne wa kana Umar bin Al-Khattab ya kulu sai na Umar ya kasance yana cewa mahakul wiji to jama'a inji sai na Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yawaita masoya dan Allah yana kunyar ya azabtar da masoyi tsakanin masoyinsa na Allah fa to ga abin da zai sa ka samu masoya mahakul wurdi masu jawo soyayya abin da yake jawo soyayya guda uku ne in ji sayyidina Umar in dai ka rike wannan to ƴan uwanka na Allah za su zama tare da kai in dai ka rike wannan salatu su ashiya abu uku ne an tabda abu bi salamu duk in ka ga abokin ka na Allah ka fara gaishe shi amma kar ka take ka ce sai yayi min magana sannan zan masa daga nan zai ce wani na ga wani cimin magani yake kum ko ko wani take mai yake shi gane shi ma zuciya da taso ya dake ya dake sannan ka ga wani kuma wato wani shi ma daddaga ma sai fa ka fara shi kenan tsakanin mummunan zato mummunan zato wata na sai ga faɗa ko ko an yanke duk ga baki ɗaya ka fara wanda ka haɗu da shi na ƴan uwanka sallama ai tabda'u bi salami inda liqa'i yayin haɗuwa wa an tuwasi'a lahu fil majalisi ka yalwata maka wajen zama in ya zo dan uwanka na Allah ka dan buɗa ma wajen zama Allah ya saka shi wasu bashi ta alkhairi wata motar sa sunanta jirgin faila wannan motar ba ta cika duk inda aka ga dan uwa sai a shigo sai motar nan ta ne ce jawo dai haka ne za a tutsa ku da to wannan ne ya jawo soyayya ko bai jawo soyayya ba amma kaga dan uwanka na Allah mota ba ko a ciki ka buɗa mai iska hu ki kaga dan iskan can duk gaba gida to ka yalwata ma zancen yalwata wajen zama din na mu mutanen Allah ba mu cika kansa wato wallahi mu rike shi za ka ga waje ana ta da mutum ya dan buɗa wani ya shiga amma sai dai ya dan gigigiga haka shikenan ba a kula da shi sosai to kana son abu ko wajen wazifa ko ko wanda waje ba ba ma wai ka jawo soyayya ba an ce duk mai son arziki ya dinga buɗa wa ɗan uwansa wajen zama idza qila lahum tafassahu fil majlisi fafsahu yasayi Allahu lakum idan aka ce da kai dan buɗa Allah ya ce fafsahu buɗa yasayi Allahu lakum sai Allah kai ma ya buɗa ma waye bai san Allah ya buɗa masa ko ce aka tashi ka bashi wajen aina tashi in aka Allah ya buɗa bare kuma ɗan buɗa kawai za ka yi to kai kuma in ka ga an matsu kai kuma kakka mayance sai ka zo ka ka ka hau kan cinyoyin jama'a ka shiga a ba waje kaga irin abubuwan da ake a masallaci mutum zai ga tsawo an matsa amma ya zo kila ma mai jiki ne amma sai ya dandanne su faɗa bare ana hudu ba ma fituna shedan ma ya zubo sai ya zo ya shiga kaga ma duk sallar ta suka ɓaci sun yi magana suna sallah ko ko wani fitinan nan ana zaune lafiya kalau jibiyau ma haka zama da kariya ana zaune lafiya kalau sai an fara hudu ba sannan ya tashi wai za a gaggara sabu shi da kayi lagau ma'anar lagau magana duk wanda ya da dan uwansa ishuru shi ma yayi magana shi ma ba shi da juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace limamai su dinga yin abubuwan da Maroko suke yi Maroko suna wani abu duk in za a fara hudu ba sai wani ya tashi ya kawo hadisin imamu mali ya zantar da mu shi kuma ya karba daga nafi'u shi kuma ya karba da kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya magana ana hudu ba yayi lagau ba shi da sallah duk wanda ya ce da mai maganan nan kai ma ishiru shi ma ba shi da sallah to sannan wannan mutumin zai zauna sannan waye zai yi an huta kaka kaza shi nan sun tsiya ana zaune lafiya mana sai sai an sai an fara hudu sannan za a ga fitintunu sun tashi sannan wani zai ce sai ya buɗe tsakanin wa'ansu ya shiga kuma manzo Allah ya hana takaddi wannan shine ƙetare kafaɗa a lankwasa kan wani sannan ka ɗaga kafarsa wani kafarsa ba ta iya ɗaga har sosai ka buge man kafaɗa faɗa ya tashi kai ba ka da juma'a kai ma ka yi man mugunta ka ja ma ba shi da juma'a duk gaba ɗaya to kai ma in kana son soyayya din kai ma kake zo ka samu waje matsatse kai ma ka ce zauna nan inda kake duk wanda waje ya samu ya zauna nan ku kuma ƴan uwa in kuka ga ga ɗan waje ɗin akwai ɗan ragowar wajen da zai iya zama ba a matsu ba to ku ɗan buɗa masa shi kuma to wa'annan dai su ne abu ka fara wanda ka haɗa shi da gaisuwa sannan ka buɗa wa ɗan uwanka wajen zama sannan na uku ka dinga kiransa da sunan da ya fi so kar ka dinga kiransa da sunan banza wanda ba ai dama Allah ya ce bi salisimul fusuku ba da limani tir da sunan fasikanci bayan imani ga sunan imani da iyayenku suka sassa muku a sa wani sunan banza to ga yana so nema da sauki za ni ce ka da mu je mu amma kuma baya so baya kaza kaza kuma ka dinga kira to yanzu haka ana kutugo wannan abin da sai na umar bada hankali lalle za ka haka ne in mutum ya rika wannan uku to zai zauna da kowa lafiya ya dinga fara sallama ga wanda ya hadda shi gaisuwa ya dinga budawa dan uwansa wajen zama inda akwai waje in babu haka kuma ya bashi akwai so wallahi ta ga wani an riga an bazu ta hakuri samu wani waje kuma ya ka dinga kiran dan uwanka da suna wanda ya fi so suna mai kyau to shikenan to awwalul wuddi farkon soyayya muwafaqatu ya zama ya dace da kai kace ni dai wani naji yayi min ko ko wancan naji ta yi min wannan shine farkon soyayya da in ba in bai yi ma din nan ba to baran baran za a dinga yi to farkon soya to mumini kai ta kokari mumini ya ma sabida imaninsa dan uwanka na Allah ya ma sabida imaninsa to muwafaqa summal maidu sannan karkatar zuciya summal wuddu sannan soyayya da shehu zai gyara a can summal mahabbatu sannan soyayya summal wuddu sannan wuddu summal walahu sannan haukan soyayya daga mahabbatu ake farawa mahabba soyayya sun ce ya take wani zaman ka ganta kamar ta fi ƙarfi ma'anar soyayya za ku iya rabuwa ko za ku iya faɗa ko za ku kalli mai budurwa za ka ga mahabba a wajensa wani lokaci in a yan fagen mahabba suke wani lokaci za ka ga za ka tambaye shi ya ce da ce ai kwana biyu mun yi faɗa to yan mahabba ne dai kawai ana soyayya ne dai kawai abun bai je zuciya zama wuddu ko ya zama shagafu hauka ba ma inda ya zama wannan sai dai ga yana kuka ko ko yana ka waya ne wallahi bata min rai ce to wai ita ka aike ka rabu da ita kai da ake ma ka san wallahi dan dai ba ka ji kana son ta bane wace to kaga yanzu soyayya ta fi ta fi ta wancan ziga baki daya to wani ma zai dai shi kuma ka ga kuma abin kaman hauka ma duk gaba daya to mahabbatu kenan sannan wuddu wuddu kuma abu ya shiga zuciya soyayya ta shiga zuciya ta kama zuciya shine wuddu daga wuddu kuma sai walahu abin ya zama hauka kuma ka shaga ba ya zama haukan zulaika dinnan da yusufa to ya zama haimanu ko walwalahu huwa hawa walau shi ake cewa soyayya dinnan haimanu hauka cikin zatin mahabubuwan da kake so din nan to inna allazi so fa inna ma yassarnahu fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda fa inna ma yassarnahu kadai dai mun wato sauƙaƙe maka mun sauƙaƙe alqur'ana mun sauƙaƙe wannan qur'ani ne bi lisanika da harshen ka shine larabci mun sauƙaƙe wannan Qur'ani da Larabci ne litu bashira bil muttaqin dan kai wa masu tsoron Allah bishara da shi alfa'izina bil iman wanda suka rambanta da imani din nan kai musu bishara da shi wa tunzira tu gawfa ka tsoratar da bihi da wannan Qur'ani kauman mutane luddan wato masu rikici yan yan jayayya yan rikici ko jam'u aladdin wato tari ne na aladdu ai jadalin ɗan rikici wato mai jayayya ko bil batili kuma jayayya akan barna akan akan rashin gaskiya ko wa humul kufaru makata sune kafiran maka wa kama halakana qablahum min qar to wa'annan masu cewa dinnan su Allah ya ba su kaza ba su san kam nawa a halakana muka halakar kasiran ai a halakina kasiran mun halakar da yawa qablahum kafin su min qarn daga tsare ku al'ummatai da suka shige mun halakar da yawa almadiyatu inda suka shige bi takzibi lam rusula sami da sun karyata ma'aikansu hal tuhisu هل تحس منهم من أحد aw أو تسمع tasma'u له lahu ركزا rikiza wai kana jin wani su ma kana tuno wani su ma a cikin in ba irin karatu ya ta ya taso ba ba kai tuna ma a cikin wayannan ma wanda tajidu minhu kana ganin su ko kana eh, wato tuna su ma minhu daga cikin su min ahadin ko ɗaya daga cikin su ma tu kullum hal jihisu minhu min ahadin kana jin ɗaya daga cikin su ba ka ji ɗaya daga cikin su ma tu kullum duk su duk rasu aw tasma'ul hawrijizan ko kana jin dan san dan su ma dan motsin su na koye san dan su kana duk ba a- ba a ganin su ga su ba a tuna su a zuciya ba a jin san dan su wai wannan fasaha ce ai aljababiratu wato masu tsaurin kai na duniya da ake manyan banza na duniya da ake su auna sahama na sunna muruzu da dai duk ma ko suwaye ma dai ko ai allazina wa innal da kanu suka kasance dagau suka shigi bil ardi akan kasa ko wa fa'alu wa fa'alu suka aikata suka aikata wanda suka yi dagawa girman kai akan kasa la tu'is lahum bi shay'in ba ka jin komai nasu al'ana yanzu wa la tasma'u lahum sautan ba ka jin ma motsin su ma kafiyan na koyan ma bare na sarari ma'anan magana matu duk sun mutu wan qaradu duk sun kare wa saru izaman sun zama kasusuwa rufatan wato rutuddugagu gidajen nasu ma duk ya rushe gashi na yau an mai da shi gidajen tarihi su ake tarihi a je ka gano na rumawa ka je ka gano na kaza ka je ka gano ma'ana duk sun kare to haka dai da muminin da da na da na kirkin da na banzan ma da musulmin da kafirin ma dai kowa zai kare sai dai kuma wai da an kare din nan ba ta kare ba kenan ma sannan aka fara to na na kirki yana can wajen ubangijinsa yana cin daɗi na banza Allah ya kiyaye mu yana can yana shan wuya to sai mutum ya eh, wato karatun ta nutsu ya zama na kirki to سورة داه مكية وهي مئة وأربع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم داه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي suratu tsaha makiyatu wannan sura a maka ta sauka kafin musulunta sai na umar don ita ce sababin musulunta sai na umar wannan aya ita shi wannan mai karatu manzo Allah ya turo da ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo a zo a karanta wa kanwa sayyidina Umar din Fatimatu bintu Khattab Fatimatu bintu Khattab da mijinta to manzo Allah ya turo a zo a karanta musu to nan sayyidina Umar ya rike su da su da dan karatun wan- abubuwan da tarihi duk yana nan wannan ya jawo ya karɓa ya ce a karanta mai ya ji ya karanta haƙi zuwa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna sai na umar ya ce yanzu wannan abin nake ki yanzu wannan abin nake faɗa da shi to a take anan ya musulunta wannan za daga cikin sababin musulunta sai na umar suratu dahi din nan makiyatu wato a maka ta sauka mi'at gaba ɗayan ta a maka ta sauka aya ɗari ce da talatin da biyar ko ku aya ɗari ce da ta- aya ɗari ce da talatin wa kamsin wa salasuna aya da talatin da biyar awwa arba'un wa salasuna ko da talatin da hudu a wasu na tani wa salasuna ko ko da talatin da da biyu to kuma yanda dai masu kira a duk suka rarraba kaga suna yin aya a fahe muka ba mu aiki hmm? duk gaba daya bismillahir rahmanir rahim bismillah da sunan Allah ar-rahmanu wannan hadarar zatin Allah ce bismillah hadarar zatin Allah ce matattaran su- su- sufofin Allah matattaran sunayen Allah yanzu ga Allah ya tsakuro wata sifar tasa gashi na ya gaya mana ar-rahmanu mai kyauta wadda ta game a nan duniya ai wannan ar-rahmanu ma ai yana nan cikin Allah din to sai dai kuma a take a nan ko ar-rahmanu yana cikin al-muntakim ma yana nan yawa sannan Allah ya ce arrahimu mai wata kyauta a keɓe kuma wanda zai ba muminai a lahira ko to ai shi ma arrahimu da an ce bismillah kamar ka faɗi duk sunayen Allah ne azalan wa abada in ka ce Allah duk ka faɗi sunayen Allah duk ka faɗi sifofin Allah ga baki ɗaya ko wa'anne sai dai kuma yanzu kuma ka rarrabe arrahmanu kuma yanzu rahmaniya ka faɗa arrahimu rahimiya ka faɗa almaliku mulukiya ka faɗa aljabbaru alqaharu kaga kai da kanka ma in kana son arziki kai ka san wanda zaka jawo arrazzaqu arrazzaqu zaka ba ka jawo almuntakimu ba hmm? a kuma duk sunan sa ne duk sufarsa ne amma wanda ya fi ƙarfinka za ka ja sai dai in so kake a halaka wani kuma a sana za ka je ka kama almuttaqima albuzillu ko a'udhu billahi ko to shi kuma nan ba za ka kama arrahmanu ba dan haka ma idan maganar ma ana son rahama a cikin da to idan magana ba a son jin kai a cikin da to ba za a ce arraham sai dai a ce bismillah kamar ka ce almuntaqimun ma amma da ka ce arrahmanu arrahim rahamata dan ga shehu rabi'a ya fara bismillah bismillah almuntaqim alaziz jabba akwai an rubuta bismillah rahman in babu da an faɗi wannan abin yayi sanyi to bismillah da sunan ubangiji hazarar zatinsa nan kam an gama arrahmanu hazara ce ta jalalarsa za a ce hazara ce ta ismi hazara ce da ya ba kowa da kowa na suka ce kafiri ko musulmi ko a'a ba dai bayinsa ba ne inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim Allah ga mutane kam shi ne tausayi ne mai jin kai ne mai rahama ne inna allaha bin nasi nan ba ba bil mu'minina ko wannan hadarar rahimiya ce hadara ta sifa ce hadara annabi Muhammad ce bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu bil shi bil mu'minina ra'ufur rahim shari'a ta motsa kenan amma kuma shi ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka muka sako ka haka muka aiko ka to saboda da kuma akwai shari'a akai kaza sai ka zama kuma bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to arrahman mai kyauta magamiya a nan duniya ya bawa mu'mini ya bawa kafiri ya bawa kaza kaza to nan fa rahmaniya din nan in aka ce ma za a yi ta warwarewa sai a tona asirin hadaran Allah shi sikiret ne na Allah don da yan ganin suka ce zaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danyi wata ishara yace wannan rahamar guda ɗari ce a wajen Allah amma duk wannan rahamar da ake gani a kan ƙasa da ita Allah yake azurta musulmin ya azurta kafirin ya azurta mebi ya azurta maraji da ita mata take jin kan mijinta ba za ta iya samar abin da zai halaka ba da ita uwa take jin kan ɗanta da ita akuya take jin ɗanɗanta ba za ta halaka shi ba ko kaga ta taka shi da kofato ba dan ta halaka shi ba da duk dai wani jin kai duk dai wani waira guda ɗaya ce katal aka ɗauko amma casa'in da tara yana can lahira wajen Allah manzo Allah yace da kafiri ya san da casa'in da tara nan ba zai ɗaya bai tsammani ga rahama Allah ba da kaza kaza to rahama Allah din nan tana da yawa kuma wa rahamati wasi'at kulli shay'in kuma ta game komai kuma yalwa ce da ita mai ta neman rahamar Allah mai ta ibar wata rana annabi Dawudu alaihi salatu wassalam duk wannan mulki da Allah ya bashi da wannan irin zinare da kaza kaza yana alfadar sa mihrabin sa masallacin sa yana ibada sai Allah ya gwada sai aka yi mai ruwan taron zinare sai aka ai daga nan annabi ya tashi annabi Dawudu alaihi salatu wassalam yaje yana tara farin nan a cikin alkafarsa sai wahayi ya kira shi dan Dawudu duk abin da na baka amma ya kawo ka ce Allah rahamarka ce fa ai ni rahamarka ba ta isa ta Allah to ai mu ma ai mu wallahi rahamarka Allah ba ta isan mu tabaraka wa ta'ala irin wannan da tije tunda da tije ai shikenan ko ai sune iyayen mu ko Allahu akbar to rahama Allah mai ya ce sai arrahimu rahama irin ta ce amma kuma a keɓe yanzu kuma sai ga mumine a lahira shari'a ce nan furqanu ne nan farko ne akwai can ku jangu ne nan ya ba mu'mini ya ba kafirai ya ba gidan duniya kenan ikon Allah gidan duniya ne ya dace zama farko yana nan amma saboda ya kiyaye shari'a nan jangu yake kuma jangun gidansa kuma kaga farko yana nan dike ba sai asabu to bismillah arrahman arrahim da haka arifin ya faɗe ta ya faɗi ismail azim da za a ba shi tasarrufi ko Allah zai mai izinin tasarrufi manzo Allah ta da za ku yi imani kuka ce bismillah sai tashi sama saboda ba ta rage komai ba ba ta rage komai ba duka baki daya dan haka wai yanzu duk abin da zaka fassara a cikin ayan nan ga agogo nan ga ka'ida nan imma dai abin nan abu ne da ya keɓanta da ilimin halaran Allah ilimin zatin Allah abu ne na ma'arifa mutashabihatu ne to sai kai taka tsantsan ko ka ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warasukuna Allah alam maradihi bizalika ka faɗi haka ko to ga arrahmanu kuma wa'ansu ayan kuma duk wannan tsarin rayuwar duniyan ku wannan rahamaniyar take rarraba muku ita take magana a kai to nan kuma kaka ce banda kafiri banda kaza banda kaza na kaza a'a nan da ya gidan duniya na kowa da kowa ne rahamaniya kuma abu ne na keɓe wanda ya bi Allah ya bi kaza kaza nan ko kafirin ma ya ce ma zai samu ai ya san ƙarya yake yi kuma hmm? nan kaza kaza to bismillahir rahmanir rahim sahi Allahu alim maradihi bizalika Allah shi ya san me yake nufi da wannan da musanin da wannan hakurin bizalika fihi min al-ibtilafi dahe din nan akwai sabani da yawa a ciki ma fi jami'i ma takaddama irin sabanin shauran kuraman bakin da muka faɗa duk gaba ɗaya yanda aka sabani a kowace ita ma haka dai take min al-hurufi na daga wannan hurfan wa zada sai dai dahe kuma ya ƙara sai dai dahe ya ƙara duk abin da muka faɗa wancan haka ne kuma fahe ya ƙara wani abu ah wilayar Muhammadiyya, he nubuwar Muhammadiyya, sallallahu Alaihi wasallam, ai da abu da aka faɗa, amma kuma da wani zanin kuma, tsarkin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama, shiryar, shiryarwar annabi Muhammadu, ɗahiru ne da haji, ko ɗaharatu da hidaya, tsarkin wajen tsarki ka ai ba zancen kuma ba wani lalataccen ma ko kaza kaza kaza ba dai abu to nan kuma hidaya ne ya zama mai kenan rushudi ne da hidaya kuma hakika ne da shari'a kuma batini ne da zahiri ne kuma ɗahe to sai dai shi kuma ya ƙara innahu ma'anahu ma'anar ɗahe ɗin nan ya ɗahiru ya kai tsarkakakke ya haji ya kai mai shiryawa haka imamul qurtubi ya fitar da shi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wakila kila aka ce innahu ismun min asma'in nabi sallallahu sunan manzon Allah ne daha kawai gashi nan ma alhamdulillah ana ta akwai mai suna daha daha daha sunan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba ma sai an je cewa da musanu kaza a'a dahe kawai dahe alaji dahe ko malan dahe ko malan daha ko alaji daha ko kaza yayi suna manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi da kansa kala ya ce ina da sunaye wani waje ya ce ina da sunaye biyar ya kawo dan ya ce ina da sunaye bakwai ana muhammadu sallallahu alaihi ni ne muhammadu wa ana ahmadu ni ake cewa ahmadu wa ana almahi ni ake cewa mahi wa ana alaqibu ni ake cewa aqibu wa ana alhashiru ni ake cewa hashiru wa ana daha ni ake cewa ɗahe wa ana yasin ni ne yasin yasinu yasinu za ka ji akwai masu suna yasinu yasinu hashiru ne da yanzu ba a cika kama sa ba shi ma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarka ma hashiru duka sunaye mun bar su ana zuwa a nemo sunan ya juju wa ma juju ana sa wa to fa huwa ismun min asma'i sallallahu alaihi wasallam shi ɗahe suna ne daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala adalla ba abin da ya fi nuna mana haka ne sunan manzon Allah ne min kitabi daga magana Allah ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukan ma ba mu saka ma da qur'ani dan ka wahala ba ai har yanzu manzon manzon daha kai manzon Allah Muhammad ma anzalna alayka kaga ashe sunansa ne sallallahu alaihi wasallam to dahe yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana da suna bakwai ga su kamar yadda muka faɗa ni ne muhammadu ni ne ahmadu ni ne mahi ni ne akibu ni ne hashiru ni ne ɗaha ni ne yasin sallallahu alaihi wasallam amma ba su kaɗai ne sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wa'ansu hadisan wani ya ce suna na biyar ya zo da wa'ansu kuma nau'in sunan nabiyul marhamati ko nabiyul malhamati ni ne kusamu ni ne kaza wa'yansu suna na goma ya zo da guda goma kuma da bambancin irin wa'yannan to wannan ya dawo manzalla yana da sunaye da yawa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ilam kai sani anna kasratal asma yawan sunaye tadullu ala sharafil musamma tana nuna girman mai sunan ku dinga duba in lokaci yayi mu tsaya sai mu ƙara sabo kasratul asma'i yawan sunaye tadullu ala sharafil musamma tana nuna girman mai sunan to waye kai girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka ya sai ku kowa suna mai yawa sallallahu alaihi wasallam wa qassamahu Allah wa qassama Allah ta'ala nabiyana ubangiji madaukakin sarki ya ambaci annabi Muhammad bi asma'in da sunaye kasiratin mai yawa Allah ya ambace shi fil qur'anil azim a cikin qur'anin nan mai girma namu Allah ya ambaci manzo Allah da sunaye mai yawa wa gairihi da wannan qur'anin wanda shi ma qur'ani ne na annabawa min al-kutubus samawiyyah daga littafai da suka zo daga sama littafai na Allah to Allah ya ambaci manzon Allah a cikin su ma da sunayen manzon Allah mai yawa wa ala alsinatil anbiya'i Allah ya ambaci manzon Allah da suna mai yawa a bisa harshen annaba kamar yadda shi ma gashi a harshen ya gaya mana guda bakwai akwai inda ya faɗi biyar akwai inda ya faɗi goma akwai inda kuma sunaye ɗaiɗai ko haka yana zuwa to haka annaba ma sun faɗi sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa Qur'anin mu ya faɗa shauran littafan annaba sun faɗa shi kansa annabi ya faɗi wa'yansu daga cikin sunayensa shauran annaba ma duk sun faɗi wa'yansu daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad ta'arraba jama'atu tilin jama'a na daga manyan malamai kowanne ya bujuro ya rubuta sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko malamai da yawa sun yi kokari Allah ya saka musu da alheri sun kirga mana sunayen manzo Allah sun tsatsamo su sun ebo su daga Qur'ani sun ebo su daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ebo su daga littattafan shauran annabawa sun ebo su daga hadisan wa'ancan annabawa kowanne ya tara wani adadi keɓantacce maksusan adadan maksusan faminhum yana daga cikin malamai man balaga tis'atan wa tis'ina wanda ya tattaro sunayen manzon Allah 99 ka adadi asma'illahi husna kamar adadin sunayen Allah 99 yace sunayen Allah 99 ne ni ma bari yi kokari in samo sunayen manzon Allah 99 ya kuma samo alwaridati sunayen Allah ne da ta zo fil hadisi a cikin hadisi qala al-qadi iya al-qadi iya yace wa qad kasahu Allah tabaaraka wa ta'ala to wannan kenan yanzu daga cikin malamai akwai wanda ya samo sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin Qur'ani da shauran littafan annaba tsakanin hadisan manzo Allah da shauran maganganun annaba shauran littafan annaba suna nan ana ce musu ahadul qadimi ko ahadul jadidi ko kaza akwai ma kitabul muqaddas din ma na larabcin sa da na abu kusan tun daga zabura din har injila ta duk an tattare su abu in ka je ka ce kitabul muqaddas za a gani sai dai kuma ana tsoron hadari kar ya zama sun canja wani abu shine ake tsoro kaza kai da Allah ya ba Qur'ani shikenan ya baka komai amma dan dai irin wannan ka gano maganganun da aka faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda suka ai ga wani zuwan da da littafan nasu ake ba su amsa da littafan nasu ake ba su amsa to wannan malami ya samo ta wa'ansu daga cikin malami sun samo ta 79 qala al-qadi iyad al-qadi iyad mai ashafa'i ke cewa wa qad kasahu Allah ta'ala Allah ya kibanta annabi Muhammad bi an sammahu bayan sunayen nasa ma wa'in sun ce ma'ana ɗaya a ba sunayen manzo Allah bane sunan Allah ne to ko sunan Allah ne ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambaci annabi bi an sammahu Allah Allah ya ambaci annabi Muhammadu min asma'ihi da sunayensa shi na ubangiji alhusna masu kyau bi nahawin min salasina isma a wajen suna talatin dukkan suna Allah ne inji alqazi iyad amma ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma shauran annabawa sai ka ga wani annabin duk da ƙasaita sa sunan Allah guda ɗaya ya bashi kamar annabi Nuhu Allah ya bashi sunansa Ash-Shakuru wa Nuhu Shakuru sunan Allah Ash-Shakuru yanzu annabi Nuhu ma sunansa Ash-Shakuru mai godiyan Allah kaza kaza annabi Isma'ilu Allah tabaraka ta bashi al-alimu malami kuma al-halimu mai hakuri shi Allah ya haɗa masa suna biyu nasa ga al'alimu ga alhalimu haka za a ga wani annabin Allah ƙalla ne ga annabin da Allah ya haɗa masa suna biyu ba na uku amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a kwankotan alƙazi iyas ya ce na samo sunaye talatin to shi ma a take ana akwai malaman da suka ce ya fi talatin casa'in da tara ɗin nan sunayen Allah casa'in da tara ɗin nan ana ambata annabi Muhammad da su sai suna ɗaya Allah shi ne kaɗai ba ambata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi amma dukkan waɗannan sunaye suna ambata annabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufun rahim waye ar-ra'ufu Allah waye ar-rahim Allah ga manzo Allah ma ar-ra'ufu ne ar-rahim ne sallallahu alaihi wasallam wannan cikar daraja ne cikar girma ne amma wannan bai sa ya zama Allah ba bawan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qala ibnu duhiyata malam ibnu duhiyata yace idza furhisa in aka ƙara bincike an jumlati ha ga tarin sunayen nan min al-kutubul mutaqaddimati ga littafan annabawan baya da ta sauka wal qur'an da qur'anin nan namu wal hadisi da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa fatis salasu mi'atin za ta kai suna 300 ta kai suna 300 wa qala abubakar ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi al-maliki akwai abubakar ibn al-arabi hatimi wannan su biyu babba akwai abubakar ibn al-arabi maliki wannan babba a cikin mazhaban malikiya akwai abu ibn al-arabi sa'ihi wannan babba a cikin dariqa tijaniya ibn al-arabi sa'ihi dukkan su malamai ne masu mazhabobi ne wanda sun yi magana akan ilimi shi abubakar ibn al-arabi maliki dinnan su malaman mazhaban malikiya in dai ba sai imam mali ya ce ba ba sa dora magana kowa kanta abubakar ibn al-arabi maliki dinnan to ibn al-arabi maliki ya ce qala ba'dhu sufiyyati ji wannan magana ba'arin sufaye sun ce su sufaye ba abin zagi ne a wajen su ba wasu irin mutane ne masu girma me yasa ya ce sufaye saboda sufi shine zai ɗauko wani abu ibada shi yanzu ya nemo wa'annan sunaye na manzo Allah da suke cikin Qur'ani da suke cikin abu kuma ya haddace Qur'anin tarabke yake da shi da shi ya mai da shi ibada tsayawa zai yi sai ya nemo da yawa abin da wani ba zai iya ma nemo ba kuma Allah ya haskaka masa saboda wannan zikiri Allah ya sai ga duk sunayen kaman shaida aka yi musu kaman dangi aka yi musu sai ka gansa ya gansa a gaban sa Alab Ibn al-Arabi yake cewa qala ba'dhu sufiyatu ba'dhu sufaye sun ce lillahi ta'ala alfu ismin Allah yana da sunaye dubu walin nabi sallallahu alaihi wasallam alfu ismin manzo Allah yana da suna dubu kai kyau wa zakara minha sahibul mawahidi ma'abocin littafi almawahibul ladunniyati bil minahil muhammadiyati to mai wannan al-imamul allamatu malami mai yawan sani asheku ahmad shihabuddin al-qasqalani imamul qasqalani shi kuma ya faɗa a cikin wannan littafi nasa almawahibul ladunniyati shi kuma ya ce rahimahullahu Allah ya rahamshe shi ya sa a cikin wannan littafi sunayen manzon Allah ma yazidu ala arba'u mi'ati ismin mafi ɗari hudu ya sa sunayen da suka fi ɗari hudu shi kuma mun gode Allah malamai suna yaban mai dala'il khairat shi kuma mai dala'il khairat ya kawo sunaye ɗari biyu da ɗaya malamai su bare malaman mu na nan Afirka malaman magari suna jinjina wa mai dala'il khairat yanda ya tsamo waɗannan sunaye suka ce ƙalla ne ka bi maganganun malamai ka ga malamin da ya iya tara irin wa'annan Allah ne to mai dalilin khairati Allah ya saka mata alkhairi shi kuma ya taro wa'annan sunaye wato sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari biyu da ɗaya yake cewa rahimahullahu asma'u sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunayen shugabanmu shugabanmu dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li'atani ɗari biyu ne wa wahidin da ɗaya iya abin da ya iya kenan Allah ya saka mata amma ba wai su kenan iyakacin su ba wahiya hazi ita ga ta muhammadun ahmadun hamidun mahmudun ahidun wahidun mahin hashirun akibun ɗaha yasin ɗahiru mudahharu ɗayyibu sayyidu rasulun nabiyun رسول الرحمة قيوم جامع مقتف مقف رسول الملاهم رسول الراحة كامل إكليل مدثر مضمل عبد الله حبيب الله سفي الله نجي الله كليم الله خاتم الأنبياء خاتم المرسلين محيي منجي مذكر ناصر منصور نبي الرحمة نبي التوبة حريص عليكم معلوم شهير شاهد شهيد مشهود بشير مبشر نذير منذر نور سراج مصباح هدى مهدي منير داع مدعو مجيب مجاب حفي عفو ولي حق قوي أمين مامون صلى الله عليه وسلم كريم مكرم مكين متين مبين مؤمل وصول ذو قوة ذو حرمة ذو مكانة ذو عز ذو فضل مطاع مطيع قدم صدق رحمة بشرى جوف غيث غياث نعمة الله هدية الله قروة الوثقى صراط الله صراط مستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الثاقب مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجير جبار أبو القاسم أبو الطاهر أبو الطيب أبو إبراهيم مشفع شفيع صالح مصلح مهيمن صادق مصدق صدق سيد المرسلين إمام المتقين قائد البر المحجلين خليل الرحمن بر مبر وجيه نفيه نافه وكيل متوكل كفيل مقيم السنة مقدس روح القدس روح الحق روح الكسب كاف مكتب بالغ مبلغ شاف واصل موصول سابق هاج مهج مقدم عزيز فاضل مفضل شفيق فاتح مفتاح الرحمة مفتاح الجنة ألم الإيمان ألم اليقين صلى الله عليه وسلم دليل الخيرات مصحح الحسنات مقيل الأذرات صفوه عن الزلات صاحب الشفاعة صاحب المقام صاحب القدم مخصوص بالعز مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب السيف صاحب الفضيلة صاحب الإزار صاحب الحجة صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة الرفيعة صاحب التاج صاحب المغفر صاحب اللواء صاحب المعراج صاحب القضيب صاحب البراك صاحب الخاتم صاحب العلامة صاحب البرهان صاحب البيان فصيح اللسان مطهر الجنان صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم أذن خير صحيح الإسلام سيد الكونين عين النعيم عين البر سعد الله سعد الخلق كتيب الأمم ألم الهدى كاشف الكرب راجع الرتب عز العرب صاحب الفرج كريم المخرج صلى الله عليه وعلى آله اللهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق والكاتب لما سبقنا في الغيب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أمر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب وين سنة سنة ريفيو da ɗaya wanda mai dala'il khairat Allah ya saka mata alkhairi ya fitar to in Allah ya da za mu ga ɗan fasarar sunayensu kuma kaɗan kaɗan sha Allah ka mu sha waje fatiha da salatu fatiha la albarkace mu da su mun gode Allah yau juma'a mun faɗi sunayen manzo Allah mun faɗi salatinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kul ya ce duk da aka yi min salati mala'ika yana isan mun amma ranar juma'a duk wanda ya min salati bakinsa zuwa kunne na nake ci yanzu mun je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dadi alhamdulillah